فأغرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون شيء الله ما دوka kin sarki yake ba mu labari wai da faraqana bikum al-bahra kamar yadda yanzu ma gaya muku muka rarraba muku wannan kogi bi sababikum mulbara a dalilin ku muka tsaga wannan kogi hatta da kwaltumu har kuka yi ga harbina min aduwikum kuna maguda daga makiyanku shine fir'auna fa an zaina ku Allah ya ce muka tsayar da ku mina da garaki ga barin dilmiya wa garakana Allah ya ce muka dilmiya da ala fir'auna alolin fir'auna qaumuhu ma'ahu mutanansa tare da shi wa antum alhali cewa ku tanzuruna kuna gani ila indi baqil bahri alim yayin da yin da koyi ya yimke a tare da su ai ga nan a fili kowa ya gani wa idwa adana wa idwa adana musa arba'ina laylatan summa takattum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun wannan qur'an Allah ya zamu ba ku labari wa adana musa yayin da muka alƙawari ga ne Musa dan Imrana shine wa adana musa Allah ya ce mu muka alƙawari ga ne Musa alaihi salatu wa salam arba'ina laylatan la kwana arba'in dare arba'in muka alƙawari ga ne Musa su ne za su gana da Allah wannan dararraki arba'in ɗin to idan ya gama kuma Allah zai bashi littafin a taura shi ne Allah yake bil ali wa duna arba'in lailatan nudi inda in kirayi ya yayin da ya gama in ya gama za mu bashi a taura litamilu biha domin ku yi aiki da shi sun matakatumul izra amma mutanensa da ya bari ya je sai suka riki bautar dan marage allazi sagahu samiriyu wanda Musa Samiri ya kira dan marakin a ilahan a matsayin ubangiji min ba da a bayansa ai ba da zahabihi ila mi'adina bayan ya tafi zuwa ga ganawar mu da shi wa antum alhali cewa ku zalimuna ku ne kuka zalunci kawunan ku bi tiqazihi da kuka rike law wara'akum al-ibadat la wara'akum al-kun dora ibada bi gairi mahalli inda bai cancanta ba to wannan bautan dan marikin shine ƙaryan zamani bature sai ya dawo da shi ya dawo da shi ya dawo da shi duk abin da kaji an tafi da shi a farko to yanzu ka mai da hatara yanzu sai kaga bature ya dawo da shi abubuwan da Allah ya ce a rike yanzu da yadda Allah ya faɗa an rike da da mutane ba haka suke ba amma yanzu in kun duba ku gani abin da bature ya ce a rike idan an rike shi mai da hankalin da yake ya fi abin da Allah ya ci arifi ba Allah cewa Allah zai na yi masu kuna bil kitabi ba wallazi na yi masu kuna bil kitabi wa kamu salata inna la nuri wa jaral muslimin Allah ya wallazi na yi masu kuna bil kitabi ina wanda suka yi riko da littafi ne na Allah shine littafin alqur'ani inna la nuri wa ajra mu Allah ya ce ba za mu todar da ladan wanda yake can aiki ba to yanzu ka duba sosai ka gani yadda mutane suke rike waya ai ba haka ake rike alkur'ani ba ko duk lokacin da mutum ya tashi daga barcin kaga ya kai hannu gudun waya zai kai hannu kuma in yana sallah masallacin kaga yana lalama lalame waya zai taba kaga yanzu dole bature ya sa sai an rike wani abu nasa an rike wani abu in Allah ya ce ka rike wallahi sai ya sa ka rike sarbi ai ne wanda zamu rike mai addu'a ko to wallahi darajar sa yanzu bai kai waya ba mutum da ya manta tarban sa zai dawo ya dauka yanzu ka gana dawa waya aka manta duk lokacin da zaka je guri in dai kaga mutum hankalin sa ya tashi to wayar sa ne babu ko aljihu ba wayar sa kaga bature ne wani abu ne na bature yanzu an rike shi duk duniya kuma kowa sai ya rike to ya kamata kan da ya zama haka wannan wayar nan da kake rikewa fa ta nan za a shigo ma da botan dan marakin fa sai ka yatar bautan dan maraƙin nan dai da baka so wanda aka yi mutum dubu saba'in suka mutu to yanzu ta ɓangaren waya za a shigo da shi a cikin waya ɗan nan da ba a kallon siniman ba a so da ba a kallon siniman ba a so to amma yanzu kowa siniman ɗin ba yana gidansa haka ne da rediyo ba a san sa yanzu kowa da rediyo a gidansa da ba a san rediyo to yanzu kowa da rediyo a gidansa ka gani to bayan wannan babu shi yawa da ba a san rediyo to yanzu kowa da rediyo a gidansa da ba a san jarida yanzu kowa da jarida a gidansa da ba a san bbc yanzu kowa da bbc a gidansa duk abin da kake tunani hoto haramun ne yanzu kowa mai daukan hoto ne ya rike a gidansa bidiyo a gidanka duk wannan wayar duk wani bala'i na bayahudi yana cikinsa amma rediyo ne akwai wani abin da babu a waya wanda babu shi a rediyo din akwai a waya amma ka tara waya duk wani alakaba'i na bai hude yana ciki ba abin da babu a ciki babu shi sai ku yi hatsara mutum ya kiyaye amma fa an kamu a hannu sai dai a kiyaye amma dai a hannu dai mutane sun kamu sai dai wanda Allah ya kwatar da kaga sallah za mu yi shi ba nutsuwa wani ya ce karatu yasa wani waka za a yi a masallaci ana waka ana tsara ana kiɗa da haka za a yi sallah ne masallacin na maraya ne ba ma ku kai ba ko me ku kai ma ba zai yi ba tunda mutum ya fi dubu ai ba zai yi kowa ya kai kayan sa kuma wani ma dama yi ba wa sallan ne da ne ba hankalin sa yana kan wayan kar wani ya bugo masa ya rasa yadda za a yi da zarar an kai matsayin da mutum yana sallah da gangan zai danna gurin gidan ya bari Allahu akbar sami Allahu liman hamida eh wani ya na kira ka da baka dauka baka ji muna sallah ba eh na ji kware kware na ji to ka kana sallah ka yi magana ba ka sanar da wani cewa kana sallah a haka ba za a yi sallah wani kuma in dagowa ka yara ko ma fa cirewa zai ga waye kira sai a duba ga waye kira wanda yake so ne kuma ya kira shi to sai ya dinga shakku shi ya fita ne a cikin mutanen ko ya karasa sallan ne ya dinga waige waige ke na wallahi shi ba zai iya sa wayar ba ba zai iya cirewa ba da amma nan gaba ko wallahi sai kun gana kan da ke sahu ana fita ni na gaya maka Allah sai kai ga haka eh ne yanzu ne ma masu imani amma tafiya dai tafiya inda an buga waya za ka ji mutum ya ji kuma zai fita eh daga ba zai zo ya sake wata sallah to kana ganin bayan Allah zai karba tun da yanzu ga nan ana kuduba ana waya kuduban juma mana yi sallan juma'ar ake yi kuduba wannan guda biyu shine na'ibin shi juma na'ibin azhar ne kamar raka biyun ake yi to ana juma mutum yana ana kuduba mutum yana waya akwai sallah ne in an ce assalamu alaikum ba roƙon Allah kowa sai ya bude waya ya dauka ana waya ba za a ga ya addu'a ba ai kaga bature ai ya cimma nasara a wasu guraren ko to ya kamata ko musulmi ba haka ake yi ba tunda Allah ya kawo ku zamani ba yadda aka iya to ya kamata ka kula da sallah in za ka yi ga sallah kuma an gidanka da tsaro ma ka ajiye ta masu gida ka zo ka yi sallan ka koma gurin da kayan ka yake in kuma gidanka ba tsaro za ka ajiye hannunka to ka sa ta sale ka kulle ta ka kyale ta nan gaba kuma shehu da jani da ya ce mai lazumin safe yamma Allah zai duba da wannan Allah zai yayyafe mana in almajiri ne mai karatun qur'ani daga ka zo na karatu ka kai ta in ka gama karatun ka kuma sai ka duba amma muddin kana duba waya kana duba karatu ba tilawa ba za ta hadu ba in ta yi ta gamu da kihiyar ta ko ba yadda za ta yi ta hadu to yasa duk irin wannan abin da yahudu ko ga yana yi bautan nan marakin nan da an tafi da ita ba zuwa ake a dawo da ita kuma a fili shi dan marakin wai me ne ba gunki ba to yanzu abin da zai baka mamaki yanzu yanzu dan Allah na ce ma musulmi zai sai gunki zaka yarda to yanzu ka je maraya duk ga shagunan mutane ga gunki nan an sa musu kaya kuma shagon nan musulmi ne musulmi da gunki za a ga mutum ga an kare wuyan sai haka yana tsaye an sa masa riga in mace ce ma kuyanta a sare an sa masa riga gunkin da da in ka gani in ka gani da a sabon gari muna yawo a Kano mun je mun gani wala da gudu muke mu je mu je ga gunki a kofar shagon nan sai arne ne yake ajiya kofar ɗaki shagonsa to yanzu kowane musulmi wai dan su yi ciniki da kansa musulmi zai sai sai gunki ya ajiye shagon ba na arna bane mun duba da yawa yanzu ka je Kano duk shagon yanzu nan ma Hadija kaje don na musulmi mutum ya sai gunki to gunki ba san gunki bai da ba ya zai kana musulmi ka je ka sai gunkin roba mai halittar mutum ka ajiye shagon kan za a yi sallah ina za ka kalla gunkunan ka sana gaba gunkin za ka yi wasu jada ko yaya kana musulmi ka sai a tamban ka kurin wanda zai siya ya siya wanda ba zai siya ba ya ajiye ka yi addu'a ba sai ka tallata a damfanka da gunki ba gunki ne zai ma talla to wata ran ka bauta a gunki baka sani ba a to wata ran shi za ka sa su tarayi tun daga suna ko shagon ka kaje kai wa gunki su jira kana cewa ka bari wa gunki su jira kai ma ka yi ina ruwan ka banda ka kokona su ka kona su ka bari ka je ka nemi anga na karfe in ka siya karatiya duk rigar da kake da wannan karatiya iska yana dauka karfe ne anga za ka sa ba gunki ba kana dan musulmi to ga abin da muke tsoro duk ya fara zuwa Allah ya gane da mu
min ba'dihi wa antum in zalimun ba ni a bayan su an to alhali cewa ku ne zalimuna ko zalunci kawunan ku ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم sun تشكرون ma abona an ku Allah ya ce mun muku rangwame ai ma hauna zunuba kun mun shafe zunuban ku min ba da zalikal itikafi bayan wannan riko da kuka yi la'allakum min ba da zalika la'allakum ba da banza ba ta shukuruna ni'imatuna ko kwa gode wa ni'imomin mu wanda muka yi ta alai kuma a gare ku وإذا تدى موسى الكتاب والفرقان لعلكم wani تهتدون yayin da atena musa kitaba taurati Allah ya ce yayin da muka ba a ne musa littafin a taura wani hurkana din ba wani littafin ne daban ba kar ka ce an baye a taura kuma an baye hurkan shi hurkanu wannan a tauran ne adabi ne alabari ku bai lalhaƙi wal batili shi mai raba tsakanin ƙarya da gaskiya ne shi yasa aka ce wal hurkanu siffa ce ta a taura wal batil wala halal yana raba tsakanin ƙarya da gaskiya wala halal wala haram yana raba tsakanin haram da haram to yasa aka sake kirawo a taura da kuma hurkan la'allakum ba da banza ba ta ta duna biyu ko kwa hiriya da ba kwa tauran da muka yi mina lalalace gaba da bata yasa Allah ya ce muka ba ku shi mhm.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإجرام فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم wanda kala Musa li qaumi yayin da anai Musa ga ya mutanansa allazina abadul ijla wanda suka bauta wa dan maraki ya qaumi ya ku jama'a na innakum zalamtum anfusakum haqiqa ba kun zalunci kawunan bitikali kuma ijla ai da dalilin rike dan maraki da kuka yi ilaha a matsayin ubangiji fatubu ku juyo ila barikum izuwa mahalicin ku kalika kuma mahalicin ku min ibadati ku bar bautar dan maraki fagatulu an gusa kuma amma ba ku kashe kawunan eh liyaqatil al bari'u minkum al mujrimu wanda ba shi da laifi ya kai mai laifi zalikum al qatl kun ga wannan kisan kai khairun lakum shine mafi alkhairi gare ku inda bare kuma akun mahalicin ku fawafaqahum saboda dacewa li bi zalika da wannan aiki wa rasala alaihim sahabatan nan da nan Allah ya aika musu da gajimare sauda an baki gidan liyan la yubsiru ba'arukum ba'lan domin kada shahi ya ga shahi fairahamuhu ya tausaya masa ta kadara min lahu saba'ina sai da aka yi mutum dubu saba'in a cikin su akan wannan bautan dan marakin mutum dubu saba'in ne suka mutu daga cikin su fata ba alaikum anan ne Allah ya karbi tuban su ai kabbala tawbatu innahu cewa sarki Allah huwa tawwab sarki ne mai yawan karban tuba arrahim mai yawan jin kai وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذلكم الصاعقة وأنتم تنظرون bayan nan ne Musa ya kai su za su ji zancen Allah a lokacin nan sai suka sake ce da aniyar Musa bayan nan har ila yau suka ce da aniyar Musa alaihi salatu wa idh qultum yayin da suka ce wa qad karatum ma a Musa sun fita tare da aniyar Musa li ta taziru domin su kai handari ila Allah zuwa ga Allah min ibadatul ijli daga motar dan maragi wa sami'tum kalamuhu suka fara jin zancen Allah a lokacin da suka fita aniyar Musa ya fita da su dinnan lalle za su je su ji zancen Allah to yi ne malamai suka faɗa a yayin da labarin ya zo awallahu ila musa ta Allah ya wahayi zuwa ga annabi musa aka ce ana kaza min qaumika saba'ina rajula a mutanen ka ne musa ka rike mutane saba'in min man lam ya'budu al-ijla ga wanda ba su yi bautan dan maraki ba wa murhum ka umarce su bi daharata siyabi kowa ya wanke tubabansa ya tsarkake wal abdani da jikunkunansu wazahabi ma'aka ila jabal duri zaka tafi da su zuwa dutsen dore sina liya ta ziru domin su kawo hanzari amma abadal ijila ga wanda suka bauta ma dan maraji waye saka firu za su nemi gafara waye tubo su tuba faka tara hum annabi Musa ya zaɓi wannan mutum saba'in wa zahabu ma ya tafi da ila jabal ɗuri zuwa ga dutsen ɗuri sina amma wanda ya samu ɗin wannan ne bai kawo kun duba ruhul bayanin mutum sittin ya samu to goma babu sai yara shine aka ce to a cikin samarin ma da ya zaɓi goma yana zaɓin goma daga samarin gari yana wayewa samarin ma sai Allah ya mai da su suka zama dattawa a nan ne aka samu cikan mutum saba'in din daidai ina fata kun fahimta to yayin da suka je suka fara jin kalamun layi zancen Allah warada hadisi ya zo anna la qala lahum Allah yace inni ana Allah la ilaha illa ana إني أعلم إنني أعلم الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري shine Allah yace inni ana Allah la ilaha illa ana akrajtakum min ardi misra Allah ya ce shi ne sarki abin bauta ba wani sarki abin bautawa da gaskiya sai shi ni ne na fidda ko daga misra biyaddi shadidat fa abuduha yace ku bauta min wala ta abudu bai kada ku bauta wani na to lokacin da Allah ya gaya musu haka suka ji sai suka ce da annabi Musa alaihi salatu wassalam suna jin wannan suka ce lan nume laka su fa ba za su ba da gaskiya da shi ba hatta nar Allah jarar suka ce sai sun ga Allah a bayyane to suna faɗin haka fa aka zo kuma sa ya kato sai Allah ya rike su da tsawa sai hatun awa kwamitin suka mutu an tuma alhali cewa ku tanzuru na kuna gani ma halibi kuma na abin da ya sauka gare ku suma ba afina ku ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم suma تشكرون ba afina ku Allah ya ce a hayina ku muka raya ku min ba da mautikun bayan mutuwan ku la'alla kun ba da banza ba sai kuruna ko ku a gode wa ni'matuna ni'imam bi zalika da wannan mhm.
وزللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى wazalar da Allah ya mu ne muka hore muku alaikum a gare ku algamama gizagizai sattar na kun bi sahabi muka suturce ku daga jamare arraki ku siriri min harri shamsi daga zafin rana fiti a zamanin da ki kuke cikin batan kai wa anzalna alaikum almanna muka soke muku da darba wasalwa da soyayyen dan shila kuma su wannan abu guda biyu tarnijibaini wa tsairu simani da tsuntsu mai kire bi ta kabibi min wal qasar wa qulna muka ce da su kulu kuci كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم a يظلمون lokacin da aka sitirce su dinnan Allah ya gaya musu haka ya ce musu kulu ku ci min tsayi ba ji mara zakanakum daga dada dan abin da muka azurta ku wala da dakiru ku daina ajiyewa zuwa gobe fa kafaru ni'ima da sai suka kafirce ma ni'ima wa dakaru suna ajiya fa kada anu shi kenan abin ya yanke hi illar abu kenan duk lokacin da ka samu abu na alkhairi in dai kana ajiyewa sai gobe to abin zai daina zuwa zai daina zuwa ko kuɗi ne in ana baka yau kana sadakarwa gobe kana rabarwa to zai zo amma bari na ajiye wannan gobe zan yi amfani da shi jibi to nan gaba kuma zai yanke gobe da jibin za ka yi amfani amma zai yanke nan gaba za ka dawo ba yasa ko abinci aka yi a gidanka in an yi an dafa ka sadakar to in Allah ya yarda abin da gobe za a ci kuma Allah zai bayar Muhammad din kace ni zan ajiye zan ajiye to talauci zai biyo baya in ba dole ne abin ya zo ba shi yasa sai ku kula kuma wanda ya ga zai ajiye to ya kwatanta abin alkhairi sai ka ajiye a dafa ma abinci ka ware kaman kallami ɗaya biyu ka ba almajirai idan al'adar mutanen ne har za ka ajiye ɗin to ka fara bayar in ka bayar wani makaho da wani mai karamin karfi ka ba su sadaka to sai ka ajiye kai da iyalanka ku sun ya waye gari ya waye ka ce su yi dumami idan suka dumama kuma kana so abin kare yake a dumamin kuma su sadakar in sun ci a dumamin su sadakar to abin zai dai amma ka yi abinci da dare ka ce gobe za mu ci ka dumama ko to jibi ba za ka samu ba kai ba bare ka yi dumamin kai ma Allah ba zai baka ba bare ka yi dumamin in kuma ka je da alaga da malan na da rambo na gaje a rambo a zamanin nan ka iya rambon abin da hau ɗansa yi yanzu an daina waya yin rambon a wani ƙaton ba sai je ebe ma haɗin rambon ba ma ya je ya gudu kana rambon ka a jike wata ranka bude ranka a ɓace babu ko kuma gagara nan ai ba zai yi ba kurin abin da Allah ya baka ka dinga alkhairi da ya ciki in dai kana so abin ya daɗe yana zuwa to ka dinga alkhairi cikin abin da kake samu to in Allah ya da kaman kaman ya rijiya ne da ya sa ai eh ai ruwa rijiya ya tare in ba a yasa ka kula ka gani wata ran ka zo kafewa zai amma shi yasa la yasa ra ne duk ruwan da za a yi yasa zubar shi ake yi ko ba haka bane to wannan asarar shi zai jawo amfanin in Allah ya da za a ga ruwan kuma zai dawo rijiya amma rijiya ce a kar a yi yasa a bari dum ruwan yana nan kuma a goga ba a iba kwanan nan kare ga za ga ya bushe amma ana iba din ana yasa in an yaje a zubar to in Allah ya da ruwan zai tsatso yanzu to kai ma haka ne a gidan kankana dan samu alkhairi ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan to ya sa kai yanzu nan idanu za su bubbugo ta ko ina alkhairi ko sai zo tare da kai Allah ya gane da mu gaskiya ne baba walakin kanu anfusahum yazlimun ba da banza ba Allah ya ce shikenan mun ku bayar ku ne ku gaje ba ku yadda ba Allah ya ce in kun ci kar ku ajiya man suke ajiya wani ya kare وما ظلمونا بذلك الله جمع ظالم تشكو ده wannan ba walakin kanu anfusahum yazlimun wallahi ku ne ku zalunci kanku lianna ubalu walim domin halin ajiyewan shi ya ja muku karewar rahin saukan abin da Allah yake saukar muku wa in qulna lakulu hadhihi alqaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan وادخلوا الباب سجدا وقولوا هبة يغفر لكم خباياكم وسنزيد المحسنين ويقولنا يا عند muka faɗa da kuma da su ba da kuruji minati bayan fitan su gabarin wannan wato batan kai udkhulu hadhihi alqaryati ku ga wannan alqarya ta baitul maqdis ko kuma birnin aryan idan kun ga wannan alqarya fa kulu min ha shi to duk abin da kuke so a garin Allah yake ku shi ragadan mailwaciya ce wazi Allah hajar fi babu kauracewa cikin sa wa dukulul baba amma idan za ku yi ga kobar garin sujjadan ku sun kuya mun hanina ku yi ga sun kuya sun kuya wannan zu kaman alama ne sun yi tawari ga Allah wa qulu sai aka ce da su mas'alatu na hiddat an sarir ai an ta hudda an naka dayena in dai kun yi za a kankare muku zulubanku na gajiru dinnan wa bi qirati bil yayi wa ta'i mubaniya ne lil mafa'uli bihi ma la kum kadaya ku za a kankare mu kurakuran ku gaba daya wa sanazidul muhsinina kuma wanda ya kyautata ma za mu kara masa tunda shi kowar birnin Ariyan dan dogo ne haka to dan Allah ya gwada su sai haka ya kawo su iya kirgin su in dai za ka yi bokai sun kuya to kai tawali'u ga Allah to yi Allah ya ce wanda kuma ya sun kuya sosai ya nuna biyayya to cikin abin da za mu yi muku ma za mu kara masa bidati waje mana biyayyar samun wajen lada za mu bayi lada mai kyau abin da aka yi musu kenan to lokacin da aka yi musu haka su kuma yaya suka yi wa sanazidul muslimin duk wanda ya mai kyau kuma za mu kara masa ayi fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum baddala sai suka canja allazina zalamu minhum wanda suka zalunci kawunan su daga cikin su suka canja abin da aka yi musu qawlan sai suka yi amfani da faɗi shine qaulan ghayra allazi qila lahu ai maganar da ba ya gaya musu ba fa qalu suka ce mu dan ga abin da ya faru da mu ga abin da ya faru da mu an kai mana mutum mutanen mu dubu saba'in sun mutu mun sha wahala kaza da wahala kaza fir'aun ya yi niyya zai kashe mu Allah ya kwace mu an ɗauka wai nan gaba za mu horu suka ce habbata fi sha'aratan ai kwaya yana cikin gaigayi ba ta tasu ba shi yasa ake cewa zan tasa ka koya maka hankali ne in ta suka ce kwayar a gaya wa alayhi musa yana cikin kaikai ai bai tasu ba eh ka san abin da yasa ake cewa tasawa yawa idan aka zubar da haɗi akan dutsen fa ko kuma akan tamfol to turmi za ka ɗauka ba ruwanka da hakan kowane haɗi ya riƙe hancin ƙaiƙayin kurin duka za ka fara masa kan mai uwa da wani ku dinga duka da tabarya ko da sanda kuna duka kuna duka in wahala yi wahala sai ya saki uwar tasa kaikayin sai ya saki uwarsa kaikayin hiyarin kan an zuba malam in duka ya duka shi ba kaikayin yana ta kansa shi ma hatsin yana ta kansa sai a ware 'ya'yan daban a ware uwayen daban sun ware ba za su saka da girma da arziki ba ko yaro ne da yan nono bai ji duka ba ya saki nono to can an jima malam sai ga kaikayin sun zama fili guda shi kuma tsabar guda to kuma nan gaba sai sassaka tun da an tasa to sai sassaka sai a ɗaga ana sassaka inka yana warewa yana warewa to sai ya zama abinci to su da gaya musu haka ba suka ce su ba suna nan a jikin kaikayen su su ba su tasu ba ba wani wahala da zai sa su tasu har yanzu ba su tasu ba shine suka ce habba da fi sha'arar wa dakalu da za su yi ga birnin arihar din ya zaha huna ala asarin suka zauna a tsakiya maimakon sun sunkuya in dai za su yi ga ɗaya to za su sunkuya kowa sai ya zauna duran haka suka zauna suna jan gindi suna jan gindi suna jan gindi a zaune suka yi gabar nan suka ce su dai ba za su sunkuya su yi wa Allah su je da so ya habu na ala asari to ya haka Allah madaukakin sarki fa anzalallahu fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yabsuqun anzalna Allah ce sai muka sauke ala allazina zalamu ga wanda suka zalunci kawuna fi warqu zahir anan an ajiye zahiri mawriwar marmari a gurin ramira mubalaga saboda kaiwa matuƙa fi ta gabi shanin saboda munin shanin nasu rijizan Allah ya ce dauda ne azaba da'una aka soke musu annoba min samai daga sama kuma kanu yamsu gona saboda dalilin fasuce da suka yi bi sababi fuskin ay kurujuhum an dati fa halaka minhum fi sa'ati 70 alf awa kalla lokaci ɗaya sai da mutum dubu saba'in suka mutu to amma fa ka gane tunda babin Allah suka yi ba shi annoban ba zai zame musu rahama ba yawwa shi duk mutumin da ya mutu a sanadiyan annoba ya yi shahada amma da sharaɗin sai da imani wanda ba imani ya mutu to wannan azaban aka fara yi masa kafin ya sadda wani azaba lahira ko wannan jinyar da ake faɗa na bara corona virus corona virus in ta tabbata da gaske ne annoba ne to in musulmi kana bin Allah ya same ka to kai shahada amma arne in ya mutu ta wannan sanadiyan azaba aka fara yi masa shi annoba baya zama rahama ga arne sai ga mumini yake zama rahama so da haka duk lokacin da wata waƙiya ta mutuwa ta zo mutane arna suna mutuwa da wani dalilin annoba karka yi zama wai ko za a musu gabara mumini za a yi wa gabara yi ma albarkacin annabi su wayannan mutane da suka mutu dubu saba'in tun da ba su yadda da faɗan Allah ba ba yadda za yi wannan annoban ta zai mai musu rahama ta sun yadda da faɗan Allah annoban sai ta juya ta zai mai musu rahama tunda Allah cewa ya fa anzalna ala allazina zalamu fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu Bayan yafsuqun Allah ya ce azaba muka sauke musu daga sama saboda sun fasu sun nuna wa Allah fasuci to saboda haka duk wanda ya zama fasiki in bala'i ya zo ya taddahi ya daina kuka da kansa cewa rahama ne ne ne fasiki ne ne karijin ana dafi ba Allah ya hana zina ba sai za ka gana yi to duk wanda yana zina ya je dauki wannan jinyar banzan in ya mutu a dalilin zina wai kada ya ce Allah zai ji kansa a'a kai ka dauka amma kana bin Allah jinyar ce ta zo ta tadda kai baka sani ba da niyan aure na addini ka auri mace sai kuma Allah ya sa daga baya aka ce ba lafiya kuma ka kamu da jinyar to zaka yi shahada in ka mutu kuma in Allah ya dama zaka samu sauki ma tun da jinyar ba da gangan bane daga Allah ya zo to sai a kai jinyar gurin Allah sai ya raba ka da ita saboda kyakkyawan niyya kai amma wanda ya san fasiki ne an hana da karfi da yaji sai ka yi zina kuma ka dau jinya nan gobe kuma ka zo kana kuka yi ni kaza kaza ai ba wani magana ni kaza kaza ba ka san Allah ya hana zina ba to an ce ba a so kai kuma ka dau jinya nan gobe da za ka yi kuka yadda aka soke mutanen nan annoba kai ma haka yake annoban ba na rahama bane domin kai ka jawo in Allah ya ce a bar abu a bari mana ai sai a bari ko in an bari sai a zauna da Allah lafiya amma wanda ko ko wata mace tana zaune a zaman aure mijinta a hei ita ba ta san halin mijin ba shi mai taba taba ne malam kina zaman ki na aure kina addini kurin sai je ja miki bala'i sai ki biyo da zazzabi gobe gobe ba zazzabi kina jin wani ciwon kai da wani irin jinya wanda baki sani ba tare da ki tace mai gida ba na jin daɗin jikina wallahi ina ba na jin daɗin jikina to wance daga damunan da ne bana ko zazzabai ne ce ni wani abin ba zazzabi bane wallahi wani abu nake ji ban sani ba sai ji wani yayin mara na yana ciwo kai na yana abuka ni ban taba irin wannan jinya ba wallahi ban sani ba sai yanzu yaya bari ka miki ko wani kabi na ko wani magani a ni a kamar rubutu dai ta tana yin rubutun ma kuma abin ba daɗi ta ce to ni da za ka man izini kada ka ne mana mu ji asibiti sa'ula ne ko da wani abu a jikina ban sani ba wallahi ni abin ya dame ni a wannan asibitin yanzu da ba mutanen kirki bane kar ki je kaza kaza kaza abin da ya yi jinya ya fara cin jikinta kaɗan kaɗan sai iyayen da suka ji labarin mijinta ya ki kai ta asibiti suka ɗauka suka ce to kuma mu izini ne mu mu kai ta gida mu je mu mata maganin gargajiya ce to ku kai ta tana kai ta sai suka fice asibiti tana zuwa dokta ya wana ya wana ya ce to Allah ke me matsayinki ne ke irin mace ce mai zaman kanki ta ce a'a ni ba zaman kaina nake ba wallahi ni zaman aure nake ke ba zama lafiya ce da mijina wallahi da mijinki da mijina ba ki fita layi tun da nake a gidana nake a zaune biyayyan aure nake yi ba inda zan subhanallah subhanallah to ai ina ga da wani abu da yake faruwa amma ba komai ta ga gida dangin ta haka ta wannan jinya ne na zamani suka yi salati suka ce la ilaha illallah muhammadur rasul kowa ya kama baki yanzu ya za a gaya mata a gaya mata mana tunda ita ta ɗauko kayan da gaya mata wasu ka ce hanya wance kuwa a gida ka ce wance ke kin taɓa fita ne kin yi zana ta ce wallahi tallahi tunda uwata ta haife ni ban taɓa zana ba ta wannan jinya ne na zamani ya ta ce ta yi salati ta sanar da ubangiji ta ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzu ni din eh to Allah ya sa nan ta fada ta mutu ma ta yi shahada idan ko bata mutu ba ana nan ana nan har kwana ya kare ma ta mutu sai shahada eh laifi yana kan mijinta jawo mashi abun Allah wannan aljanna za ta yi eh in mutum ya jawo ka aljanna bai shiga idan kuma Allah ya sa abun a kansa ne ya kare ita bai shafe ta ba an jan auna aka ce shi ne ba lafiya amma ita ba lafiyar ta kalo to maza raba tsakaninsu in ya ce ba zai saki ba a saki da ƙarfi kudin maza maza idan kuma Allah ya sa kai kai auren zuciyarka ɗaya a ita ba ta da lafiya ka aura kuma daga ba sai aka shawanta ba lafiya aka gwada ka Allah ya ma gidar doguwa sama yaya ƙasa yaya sannan gaba kuma maza ka sake ta in ka ce wance ki hakuri Allah ya baki irin naki ni din Allah ya kare ni shi kenan maza ka sake ta idan kuma Allah ya sa duk kuma kun yi karab an haɗu shi kenan idai ja matar ya cuce ta sai a jiya ya tunani a gai za a zauna ne su ci gaba da aure ko a raba auren su iyayen su ce tun da kai ga jawa yarinyar nan dan Allah dan annaba muka ba ta takardanta mu je mu nema mata magani to in kuna nema mata magani tana gidan ma kuma abin da ya dawo gidan jiya sai kai da gida a nema mata magani in Allah ya sa aka dage aka yi addu'a an da rabo kuma sai Allah ya ba ta sauki mu irin wannan ya faru ya san dubu muke tofawa a ruwa yi duk wani irin wannan abin ya shame shi ya san ne kafa dubu a nemi ruwan zanzam a tofa a hada da zuba mutum ya sha kuma wanda za su tofa su yi don Allah in Allah ya dangan jan auna za ka jan ce babu mu abin da muke bara kuma duk musulmin ya ji haka to kuma an ba shi in dai ba da wauta mutum ya dauka ba Allah zai yi dalili to mu je gaba kaɗan
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجلا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقي موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين baku labari wanda kurza mu baku labari idan saske Musa yayin da ane Musa mutanen su suka nema a shayar da su ai dalaban su ya suka nema a shayar da su li qaumi ga mutanen sa wa qad ala shubiti lokacin ba suna jin irwa alhali suna cikin matan kai fa kulana sai muka ce da ane Musa dan Imran a lokacin da suka nemi a shayar da zumunci ne Musa irin rijiya saka alhajaru ka bugi sandan ka mana da ka bugi dutsen nan da wannan sandan naka huwa allazi farra bi sawbihi ne dutsen da ya gudu da rigan annabi Musa kabibun murabbawun dutsen dan karami ne kuma ho kana ne karazar rajuli girman dutsen da bai fice kan mutum ba ruqaman na kwaskon karo ne kaman gilaz yake auka zana ko na gilaz ne yana kyalle fara raba hu a ne musa sai da kiwon nan dutsen famfa jarar sai tsage in shaqqat ya tsage wa sallat ya dinga kwaran yadda ruwa minhu isna ayar ainan aka samu idaniyar ruwa goma sha biyu bi adadin asbadi gurgudan rundunoni wanda suke tare da annabi Musa kada alima kullu unazin kowanne runduna daga cikin jama'ar tawagar annabi Musa saboda minhu jama'a daga cikin su mashrabun kowa ya san inda zai je sha ruwa mawri'u sharbahum inda zai sha ruwa fala yushrikuhum fihi ghayru ba za tarayya da wani daga cikin su wa qulna lahum muka ce da su kulu ku ci wannan darba da soyayyen dan shila washrabu ku sha wannan ruwa min rizqila arziki ne na Allah da Allah ya jawo ta zuwa gare ku wala ta'asu amma kada ku saba wa Allah bil ardi a bayan kasa mun fidina ce kuna mabarnata hali ne muwaqqadatan li amili haka mai aikata min al usi ai bi kasar musalla sai ka karanta da kisaran da ta mai dugo uku ai absadu ku daina barna وإذ قلتم يا عند سكتين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وجنسائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضرب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بقرب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما أساوا وكانوا يعتدون bayan nan da aka bada haka wayannan mutane suka ce suka zo su zama ne Musa wai da kudin duk dai labarin bani Isra'ila ne ɗaya bayan ɗaya kuna ji suka ce ya Musa lan jira ala da amin wahida mu ba za mu yi hakuri da abinci iri ɗaya ba nau'in wahidin min wa huwa al-mannu wa salwa darba da soyayyen dan shila ka san duk garin Allah ya waye sai a sauke musu shi alewan darban yana soka soyayyen dan hila kuma yana nan in garin Allah ya waye ka karya da dan dan hila dan karamin tsuntsu a soye hormuz hormuz hormuz ka dinga ci a soye kuma ka ya zuba ba noma ba sana'a ba neman kuɗi ka ci ka ya ba tare da ka nema ba suka ce ba sa so kudin a ba su abin shiri ɗaya to ai abin shiri ɗaya nama ne yayi yanzu yanzu waye zai gaji da cin soyayyen tsuntsu yanzu ko kaza ne ma kullum a gasa ma ɗaya kana ce ka kohi da yi ai ba za ka ba za ka ki wata mun su da yake bani Isra'ila ba iya musu kace su ba sa so soyayyen dan shila to yanta tabara ne dan shila din da kuma alewan darba yanzu zuma a ce yi ne ruwan shanka kullum suka ce kai ba sa so su in sun sha wannan soyayyen dan hilan sun ci sun sha wannan alewan darban sati za ka yi maka jiyunwa ba ba dai maganan abinci ake ba Allah ya dauke abincin Allah ya dauke dama kuma annabin Allah suka raka suka raka fada ula na rabbaka roƙa mana ubangijinka an yi karije lana suka ce ya Musa da ya Musa ya kulla sai suka ce da ne Musa wai kullu ya Musa lan wa in qultum ya Musa lan nasbira ala da'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa dasiha wa basaliha suka ce fad'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka ya karije lana maimakon bani Isra'ila sai Allah su wanda ba su yadda ba ba da sun yarda cewa zai ya fada ula na rabbana amma ubangijinka roƙo mana ubangijin naka to kaga anan akwai wani alama na ƙiyar ana musa kai Allah ya wa daraja ka roƙo mana ubangijinmu domin kai yafi yarda da kai amma sai da ce ubangijinka kamar ka ce kamar mutum ne ka ce masa ka gaya malamin kai roƙo mana Allah kaga nan ya ware kansa shi ko to suke cewa wada ula na rabbaka roƙon ubangijinka ya karje lana ya fitar mana shayan wani abu min matun bitul ardu da abin da suke tsurowa da ƙasa min bayani ne bakali na masu bunku irin su dankali irin su doya busa irin su albasa irin su tafarnuwa irin su dankalin turawa shine bakali ha wa kisaya da masu bawo irin su wake irin su gyada irin su gurjiya duk wanda za a bare irin su waken suya su ne kisai ha wa humiha da kuma masu kaikayin hindatuwa irin su alkama wa adasiya da wake wanda yake waken turai wa basaliha yi ma basaliyan waken turai ne wasu kuma suna fassara da albasa aka ce duk irin wannan su fito mana shine waken turai wake ne kala kala qala lahum musa sai annabi musa ya ce a tastabdiluna yanzu kwa nemi canji allazi huwa adana da abin da yake koma baya ga arziki nan kurin addabi Allah zai ba mu mace kuma yanzu sai kun nemi abin da kun tasa kun rereye kun gyara kun daba kun gyara yi kun nika alakansu koma baya billazi wa kairin da abin da yake madaukaki al'asharaku ai atta kabila badalu yanzu kwa rike canza wani hamzatu wannan hamza in kare na mazanta fa abu suka ji an yarji su dawo ku koma mana wannan suka ji yadda fada Allah ta'ala sai Allah sai roki Allah Allah ya ce mutane na ba sa so ba su noma ba su ci sun fi so su ya wahala eh kurin abu a ɗauka a ce a dafe ba shi suke so ba Allah sun ce suna so a fito musu da abu a tsire a ƙasa su yi noma su yi maimai su yi firi bayan abin ya kai ƙarshe kuma su yi girbi su yi yanka su sa a rumbu sannan su fitar su casa su rereye su sheƙe su naɗa su dafa sannan su ci haka suke so duk wanda Allah ne da shi ne wahala wahala zai kare shi ko ya roƙi Allah ta bari mu je da Allah zai ce na'am ihbidu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim zillatu wal maskana sai Allah ya ce da su to tunda kun nemi wannan billahi da wani abu da kuka roƙa ihbidu misra in jiri misra min al amsar ku bar birni daga birane fa inna lakum ma sa ma fi ma sa tunda ku roki abin da kuke son minan da ba shi nazari sai ku sai ku bar birni shi mutum birni baya noma sai ku je can kauye ku je ku yi aiki yasa duk lokacin da Allah ba kai ka nema ba kana zaune kurin kawaye gari ka ganka a birni Allah ya ajiye ka a birni fa addu'a ka ce ta fada ka gode wa Allah in dai Allah ya ajiye ka a birni aka ce kai dan ina ne kace ni dan Kano ne cikin gari ka ce cikin gari to ya kamata ka gode wa Allah wani kai daga ina kake ce ni ai daga jigawa nake cikin gari cikin birni wani kai kuma ya ce ni kuma yana taraba ce cikin birni cikin birni kai ka gode wa Allah in Allah ya je ka birnin ma wahala ya dauke ma wahala ya dauke duk mutumin da yake birni Allah ya dauke masa noma ne abin da dan dakon garin ya fi mai kudin garin nan jin daɗi a to ka taɓa ji irin wannan darajar shi wanda shi ne ya fi kowa da yin daraja garin shi ne ɗan dako ko to an kaga ɗan dako na birni ya fi mai kuɗin ƙauye jin daɗi wuyansa za a gani tiƙe ke nan dakon birnin nan ɗan kan ka duba ma nan kan ka ƙato amma mai kuɗin ƙauye za a gani kansa ya zama kamar kwanan sukari eh Allah ya zama wannan daraja da Allah ya maka shi mutum banda ya gode Allah to kuma wannan abin da mutane ne Musa suka yi ba yanzu ma musu ma yan marayan haka su yanzu ka je ga don masu kudin ƙauyen sun marayan suna kasuwanci su ma sun ki yanzu noman suke duk inda yake maraya mai kuɗi yanzu baya so shi ma yadda mutanen nan suka butulce shi ma haka wallahi za mu je ƙauye mu je mu nemi gurin noma Allah ya rufe maka asiri ana siya ana siyarwa yanzu a sai kun zama irin mutane ne Musa kun fito kun nemi noma yanzu duk noma ya koma hannunsu eh su ne da tantan su ne da menene su ma sun iya da zaman marayan su ma sun fita can ƙauye idan kaga gona na talakawa an kwace eka goma ko ahirin za ga wata mai karamin mota yana gefe da ya shara yana tsaye ya hau daidai inda yake turi ya haka yana tsaye nan za ga tantan kamar hudu ko biyar suna aiki to wahala ne wahala ne ba dai ka kwace gonakansu ba ka yi zalunci kuma ka bar maraya ka zo ka ji daɗi ƙarya ne ai ba zai yi ba inda taimako ba haka ake ba tunda kai Allah ya raba maka asiri kuma azalin ka dan ƙauye ne ka je garin sai ka sai tantan guda uku ka ba yan karkaran ku yan uwanka da suke ƙauyen zaka ba su in ka ba su sai kuɗi ka ba su su yi noma ran da ka tare da kai da yayanka zaka zo sai ka ce to dan uwana kun yi masara fa ka gaya mu muna marmari in dan uwanka ya zo ya ce to za ka zo kai ma sai ka baro Kano ka zo gidanka a turo masara buhu daya a zo a kawo wuta da kai da yayanka kuna gasa kuna ci kai ka ba su abun noman su sai sai ka zo ka ci masara kai in ka taya za a koma ka ce to kuna da matsala ne taki ne da kuɗin fetur to ga dubu dari a saya kaga kaga ka taimaki danginka amma ka je marayan ka kwace can kuma nan ka zo ka kwace gonansu kai kadai kai ka ji tsoron Allah mutanen alayhi musa da suka yi dai ba su ji daɗi ba na yanzu ma kuma yanzu su yi suke yi ko to kuma ba kwaji daɗin ba eh za a ga noma ya koma hannunsa a zuwa kwace nan gurin a zuwa kwace duk inda ka gani duk ɗan siyasa kowa ya za ka ja ta yi gona zai buɗe ai ni ma da gona na to ko zauna a ƙauyen mana tunda da gonan ku Allah ya sa ku gurin rufin asiri hankalin ku bai kwanta ba ba wadatar zuci kun cinye marayan kuma za ku zo ku cinye ƙauyen kai barin gaya ma taura biyu ko a bakin ai kuran to shi kenan ko a bakin kuran tun da ba dabban da ya kai kuran karfin haƙori da da akwai zan fara duk duniya ba dabban da ya fi kura karfin haƙori babu shi gaba da ya kan ma haƙorin ne ya sarge haka tun daga nan ya zo nan ka ci maraya ka zo ka ci ƙauye kai kaɗai ka zo ka ce za ka yi ba zai yi ba mutanen annabi Musa tarihi yana maimaita kansa yau ga abin ya dawo abin ya dawo duk wanda gani za ga ya ce gadana za ga ya ce mangoro zan yi za ga ya ce abin da zan yi kai da kake maraya Allah ya ajiye ka yan uwanka na kauye da suke kauye ka taimake su su su yi noman abin da kake bukata in sun zo su baka amma ka bar yan uwanka ka bude gona ka kira dangin wasu mutane su yan uwanka ma sun zama yan bi a rajewa ne ya bude an tona masa rijiya goma sha biyu ciki za ka faɗa yi ana rufin amerika sai an tona ma rijiya goma sha biyu mala wani layi kun yi masu tono kai banda kai kai akwai sana'a ce kai kai ba ruwanka mutan aikin to wai na mutanen kane yawan kwana su za su sace kayan sun Allah ya hutar da bawa ya huta a taimaki wanda suke kauye a taimake su su a musu wannan aikin to amma za ku ya labari ga yi nan qur'ani yana faɗa ya Allah ya ce ihbidu ihbidu misra fa inna lakum ma sa'altum Allah ya ce fa inna lakum ma sa'altum da kun yi wannan tambaya minan da ba ta na tsare to ya Allah ya ce fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim zillatu wal maskana shi kenan wa duribat Allah ya ce za mu sanya alaihim za mu sanya mu kaskanci ai azil wal hawanu tunda dai noma za ku yi ku fito kauye ku yi to ma sa muku kaskanci wala wani da walakanci wal maskana hannunku ya yi kanta shi ne maskana ya kanta nan zai dinga wani yankewa haka na riƙe ƙota ko gatari ko riƙe fartanyan bayan gona ko riƙe wani abu dai haka dai to yi ne maskana an fara lafakari da kun gaisa da mutum da hannu ake gane an kace salamu alaikum ba kun da gaje muna lafiya an kaji karza zahi kenan ka sani amma mai lauhi ne mutumin maraya ne kaga baba baya noma ya hannun lauhi ne ba ko da da mutumin kauye ai da gaisuwa ake in dai ka gaisa da mutum ka ji karza karza to ka yi hankali duk yanda zai baka labarin garin su karka yadda ai mu garin mu ai yalo yana nan a tare da to Allah ya taimaka abin da yi kun gaisa ka ji karza ba zai ja ka in ya ja ka za ka zama kamar shi to sanin ku sanin ku Allah ba da lada inda wani kuɗi ma ka bashi kuɗin ka lallaba ka koma inda ka zo amma ka ta ka gaye da mutum ka ji hannun nan kamar bayan kunkuru haka karfafa ba ni'ima a gurin abu uku ne suke nuna ni'imar mutum fata da fatar hannu eh in dai ka duba hannun mutum ka gani ka dubi fatan jikinsa ya mammarkaɗe abin ba daɗi ka dinga duba yanayin surarsa da gahin in ka gahin sa can kamar wani ciyawa da ya fito a dausa to yana jin daɗi amma ka gahin sa mummurɗe gemun sama ya kudin da ne kai a hankali a gudun abun sai abin da Allah ya to duk wanda a roƙon Allah ake ka roƙi Allah Allah ya ma rufin asiri in Allah ya hutar da kai ka huta in Allah bai hutar da kai ba a noman abincin ka yake ka ce za ka je maraya ka huta to nan kuma tsiya cewa za ka yi tsiya cewa za ka yi domin shi ga yadda ka saba sai Allah ya hutar da kai za ka huta in Allah bai hutar da kai ba ka ce za ka huta barin sai da gona na barin sai da gidana zan je maraya to za ka dawo ƙauye saboda ba ka iya sana ba ai kana zuwa abin da ka rike zai kare kuma nan gaba su ba tausayi shi yasa sai Allah ya hutar da kai kai da Allah ya ajiye ka a maraya ka daina cewa zan fita ƙauye in ba Allah ne fidda kai ba kai da Allah ya je ka ƙauye ba ka samu damar shiga marayan ba kana dan tareriyan abin da kake gani kar ka rena gonan naka kar ka rena gurin noman naka ka rike da daraja ka fita hakkin Allah in Allah ya gadara za ka yi ga mara za ka yi ga in ba za ka yi ga ba noman naka neman halaliya ne ta sanadin sai ka yi ga aljanna to yi ne Allah ya ce musu gaba abin da zai faru da ku ba wa ba'u وباعوا بقرب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا shi يعتدون ne an sanar fakari min sukuni na kewaya wal kizi da tabi wa huwa lazimatun lahum wa in kanu agniya un ko da mawadata ne luzumu dirhamin saboda lazumtan dirhami almarrubu wanda aka kera lissi ga ga kiran sa hannun mutun yayi baki wa ba'u ayrada suka ji zai bi garabin da hukuba min Allah daga Allah zalika darbu wannan hukuba din wani garbu da fushi bi annahum domin bi sabab cewa su kanu ya furuna bi ayatin la haqiqa sun kafarce ma ayoyin Allah sun buturce wa ya butulu na nabina bayan nan ma sun kai annabawan Allah ka zakariya wa yahaya sun kai annabi zakariya sun kai annabi yahaya bani isra'ila da gairi haƙƙin ko ba kan gaskiya ba suka kai annaba zulman da zalunci yahaya qatalahu ala kalimatul haqq warada annahum qatalu yawman wahidan a rana daya bani isra'ila 70 nabiyan annabi 70 suka kashe wa qamu suqahum a ran da aka tsaye da kasuwa bata ci ba da gare haƙƙin da ka faɗa ba kan gaskiya ba masu umarni a yi kaza a bar kaza fa sun kai mutum ya fi dubu to ka ji da suka yi zalika bi ma so sun saba wa Allah wa kanu ya hata duna sun yi shishigi ya tajawazuna alhadda sun ƙetare iyaka fil ma'asiya saban Allah qarrarahu an maimaita ne litaqidi saboda karfafawa إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم innal يحزنون ladina amanu kaga wa'anda suka bada gaskiya bil anbiya min qablu da annabawan da suke can gaba ni wal ladina hadu da wanda suka yi addinin yahudanci humul yahudu sune yahudawa wan nasara da nasara sune mutanen annabi isa wa sabiyina da sabiyawa daifatun min al yahudu awan nasara ko daga nasara duk jama'a da suka bar addinin nasaranci to idan sun koma addinin yahudanci sunansu sabiyawa kuma wanda daga nasarancin suka koma addinin yahudanci sabiyawa daga na- yahudawa idan mutum ya canza addinin yahudanci ya koma ba nasare to sunansa sa'iba kuma musulmi idan ya koma addinin kirista shi kuma ya yi ridda shi kuma daga kirista idan mutum ya koma musulmi sai a ce al-muslimu ya musulunta al-islami ya musulunta sabon shiga musulunci to saboda haka wannan sabiyawa da ake faɗa to mutane ne wani bangare ne daga yahudu suka zama addinin nasaranci ko daga nasaranci suka koma addinin yahudu ya Allah ya ce
من وسابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم to man amana wanda suka ba da gaskiya minu daga cikin duk wani wanda muka lissafa muku billahi da Allah wal yawmil akhir da ramin gobe kiyama fi zamanin nabina a zamanin wannan annabi na wa amila salihan sun yi kyakkyawan aiki bi shari'a bi da shari'an annabi to falahum ajruhum Allah ya ce wayannan kaga ladan su Allah ya ce ai sawabu amana ladan ayyukan su inda rabbihim yana nan ga ubangijinsu wala kawun alaihim babu abin da zai sa su tsoro wala hum yahzanuna babu abin da zai sa su saban zuciya warwaye bi da miri an kiyayo daga lamirin nan nan amana wa amila lafazan lafazi ne man na- da kuma dawo fi ma ba da huda abin da bai ba nan sa ma'ana ha ma'anan sa to duk wanda yake cewa yake cikin wayannan ba su yi abin da sauran yahudawa suka yi ba to wannan Allah ya ce lalle su Allah ya musu alƙawari babu abin da zai sa tsoro ranar gobe kiyama babu kuma abin da zai sa sabon zuciya Allah ya gane da mu wanda suka yi wannan kuma daga cikin su min qablu ay qabla ba sa nabi sallallahu alaihi wasallam kaman bahira arrahim fada da abi zarl gifari shi ma da yana wancan addinin ya koma da waraka bin nawfal da salman al-farisi da qis bin sa'ida wa gairihim da wani wa'annan mimman amana bi isa wanda dama can sun ba da gaskiya da annabi isa walam yugayyiru ba su jirgita ba walam yubdilu ba su canja ba hatta adraka muhammad har suka riske annabi muhammad wa amana bihi suka ba da gaskiya da annabi muhammad wa amma man amana bi isa amma wanda suka ba da gaskiya da annabi isa wa adraka muhammadin sallallahu alaihi kuma ga yi sun riske ne muhammadu wa lam yumin bi bas ba da gaskiya da yau ba zalika mukalladin finna duk wannan yan wutan duk kirkan da yake duniya a yanzu dan wutan duk kirin ka daina ganin wannan cocinan da aka gina duk duk cocin duniya gaba ɗaya ka tara guri ɗaya to sun tada annabi za su bari ne su ba da gaskiya da annabi muhammadu amma tun da ba su ba da gaskiya da annabi ba suna wannan addinin suka mutu to yan wutan amma kafin zuwan annabi in sun mutu kuma sun yarda da abin da annabin su ya gaya musu to yan aljanna ne yi kuma abin da annabin su zai gaya musu ba da gaskiya da annabi Muhammad idan ba su yi zamani da annabi ba suka rasu suna addinin kiristanci sun ba da gaskiya da annabi Muhammad to za su yi ga aljanna kuma wanda ya zo ya tadda annabi yana addinin annabi Isa ya musulunta to dan aljanna ne wanda ya zo ya tadda annabi yana addinin turawa na annabi Isa bai musulunta ba ya zo na kiristancinsa to wuta ne saboda sharaɗi bai imani da annabi muhammadu ba to za mu tsaya iya nan ko allah ya bada lada alfarman manzon allah darajar annabi muhammadu allah kai gaban annabi muhammadu to jama'a yawa annabi salati goma allah ya kara annabi daraja allah ya kara annabi karam kai gaban annabi muhammadu Salam. Bala Habibullah. komanda zo ka ɗauke wani ka la illallahu sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi jama'a karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji bismillah da kul huwa allah kafa uku yabo ga ubangiji sai ma karanci fatiha kafa bakwai kowa ya sa bukatun sa na alkhairi na ku bukatun da namu bukatun da Allah ya biya mana darajar wannan annabi namu fatiha da salatul fati ربنا تقبل منا